أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتعب في بنظرة تأتي لنا بالزفر أيها مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية بركة مو ديو بركة مو دشقا وتا وندك من الفرمة وتا الرحمة وتا بيوة watan lamuni, watan soyayya, watan haske, watan da yake ɗauke da haruffa guda biyar kowane harafi yana ɗauke da ilimi da haske da asiri da ma'arifa. Wato, Ramadan yana da haruffa guda biyar, ra'un, mimun, badun, alifun, nunun. Ma'anan ra'un shine rahmatullah, ma'anan mimun shine mahabatullah. ma'anan dadun shine damanullah ma'anan alifun shine ulfatullah ma'anan nunun shine nurullah wato duk wanda ya kiyaye dokokin azumi da sharuɗai da ladubba to zai samu waɗannan abubuwa guda biyar rahmatullahi mahabatullahi damanullahi ulfatullahi nurullahi ya ishe mu abin alfahari muminai cewa alƙur'anin nan namu sukutum an saukar da shi ne a cikin wannan wata. Ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗi shahar Ramadan allazi unzila fihi alqur'anu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم Sadakallahu al'azim. ‘Yan uwa musulmi mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai wajabta mana azumi kawai don mu ji yunwa ba, ko don mu ji kishi, ko kuma don mu juya matanmu baya, ko kuma don wani dalili daban. Ya wajabta mana azumi ne domin mu samu tsoron Allah, domin tsoron Allah shi ne mabuɗin dukkan abin neman bawa duniya da lahira zahiri da baɗini ciki da waje. Tsoron Allah da shi ne ake samun kyakkyawan ƙarshe wal aqibatu lil muttaqin sannan tsoron Allah shi ke kubutar da mutum daga shiga wuta summa nunajjil ladzina taqaw tsoron Allah shi ne wato hanyar shiga aljanna ubangiji ya ce ita aljanna uiddat lil muttaqina tsoron Allah shi ne mabudin dukkan wato samun sauki wa man yattaqillaha ja'al lahu min amri yusra tsoron Allah shi ne yake ba da kofa da bawa yake samun fita daga kunci da tsanani kowane iri da kuma buɗi na arziki wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda yake so ya zama wali tsoron Allah ne zai bashi walittaka ina uhu illal muttaquna sannan duk bawa mumini yana so ga ya sami ilimi maza da mata manya da yara saboda ka kofar samun ilimi shine tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahi bi kulli shay'in alim shi yasa ubangiji ya ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموت لعلكم تذكرون أيوة باين الله تبارك وتعالى يا جاي منا tafarrudihi bil mulki wal malakut wato kadaituwarsa a cikin hadratul mulki da kuma hadratul malakut Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne Allah a sama Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne Allah a ƙasa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne abun bautar mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne abun bautar mutane wanda ko ya kauce layi to ya saba wa tsari Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana kaɗaituwarsa a cikin hadartul mulki da kuma kaɗaituwarsa a cikin hadartul malakut da kuma tasarrufinsa da yake yi fil alamil ulwi was sufli a cikin halittun da ke cikin sammai na mala'iku da ruhanai da kuma halittunsa da ke cikin ƙasai na daga aljanu da mutane da kuma tadbirinsa yadda yake jujjuya halitta da kuma umarninsa shi kadai Allah tabaraka ta'ala shi ne mahalicci kuma Allah shi ne mai ba da umarni shi kadai shi ya halicci kowa ya halicci komai shi yake ba da umarni amru da nahayu sannan Allah tabaraka ta'ala kuma ya nema daga wurinmu cewa idan za mu yi roƙo mu roƙi mai waɗannan sifofi Allah zai tafarrada bil mulki wal malakuti وتصرف في العالم الألوي والسفلي وتدبر في الخلق والأمر وحده sai Allah tabaraka ta'ala ce to lallai idan zami addu'a idan zami roƙo to mu roƙi ne waɗannan sifofi kuma mu roƙe shi cikin tawadu'i ƙanƙan da kai da ladabi da sunkuyawa da kare zuciya a gabansa kuma mu roƙe shi a asirce mu roƙe shi a bayyane ya hana mu ɓarna a cikin ƙasa ya ce wala tufsidu filar diba da islayaha kada ku ɓata ƙasa da zunubi da sabon Allah da shirka da maguzanci da bautar dodo ko dodanni bayan ku Allah ya gyara ta da aiko manzanni sannan Allah ta'ala ya bayyana mana cewa rahmarsa tana kusa-kusa da masu kyakkyawan aiki Allahumma ja'alna minal muhsinina To, a nan sai ya biyo bayan wannan jawabi da ambatan nau'o'i na rahamominsa, shi ne ya ce wa huwallazi yursulun riyaha nushran bayne dai rahmatihi Allah tabaraka wa ta'ala, allazi khalaqa samawati wal arda wa shamsa wal qamara wan nujuma huwallazi yursulun riyaha Allah ubangijinmu wanda shine ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai ya halicci rana ya halicci wata ya halicci taurari shi ne kuma wanda yake wato aiko mana da iska ta rahama ko ka ce iskoki na rahama duk inda Allah tabaraka ta'ala ya ambaci riyaha to yana nufin iskar rahama in ka ji ya ambaci riha to iskar azaba to shi Allah din nan tabaraka ta'ala zul jalali wal ikrami mai kyawawan sunaye mai kyawawan sifofi shine wanda yake aiko mana da iskoki na rahama nushiran bai ne da rahmatihi domin wato su zo su watsu a gaba da rahamarsa wato ruwan sama kenan Allah yana aiko iska ta zo gaban hadari domin ta yi masa zagi ta sanar da mutane ga ruwa nan yana zuwa wanda yake da abin da ba a so ya jike ya mai da shi ɗaki ko ya mai da shi shago idan kuwa makaho ne to sai ya ji iska yana jin iskar nan ta rama iska ce mai sanyi mai daɗi tare da guguwa sai ce to lallai hadari ya taso na jagora na mai da ni gida wa huwa allazi yursilu riyaha Allah tabaraka wa ta'ala mahaliccin sammai da kasai mahaliccin rana da wata da taurari shine wanda yake aiko iska mai sanyi iskar rahama nushiran wato domin su watsa labaran cewa ruwa yana zuwa bai ne dai rahmatihi a tsakanin gaban rahmarsa wato ruwan samansa kamun ruwan samansa ya zuba ya aiko iska iska tewa hadari zagi ta ba da labari duk wanda yake da abin da ba a so ya jike ya kwashe mai da shi daki ko ya mai da shi shago ko ya mai da shi cikin gida hatta iza aqallat sahaban siqalan hatta iza aqallat har dai idan wannan iska ta ɗauki ciki hamalatin riyaha wato iska ta ɗauki cikin sahaban hadari, siƙalan mai nauyi bilmadari, wato da ruwan sama, sukunahu sai mu kwararar da shi libaladin mayitin zuwa ga wata ƙasa wadda take matacciya, lana ba ta biyi babu tsiro a cikinsa, fa'anzal na bihil ma'a, sai kawai mu kwararar da ruwa a cikinsa, bilbaladi a wannan gari da muke so mu raya bayan ƙasar ta mutu ba tsiro, fa'akar bihi sai mu fidda da wannan ruwa da muka kwarara a kan wannan ƙasa min kulli samarat daga dukkan nau'o'in tsire-tsire da dangoginsa sai mu fidda shinkafa mu fidda gero mu fidda dawa mu fidda masara alkama mu fidda gwaiba mangoro tuffa inabi mu fidda kankana mu fidda gwanda mu fidda dukkan kayan tsire-tsire na amfanin bayi, kazalikal ikhraju kaga irin wannan wato fitarwa da muke wa tsiro a cikin ƙasa wadda take matacciya yadda muke yi din nan to nukhrijul maute haka muke yi mu fidda mutane waɗanda suke matattu min kuburim daga kaburburan su bil iya imraya su la'allakum tazakkarun domin cewa ku ku samu ku wa'azantu ku san cewa Allah tabaraka ta'ala yana da ikon raya matattu domin babu bambanci tsakanin raya ƙasa wadda take matacciya da raya mutum wanda yake matacce ƙasa ta mutu ba tsiro cikinta mun kwarara mata ruwa tsiro ya fito ta rayu mutum ya mutu a cikin kabarinsa shi ma za mu shekara arba'in muna kwararo ruwa tsakanin busar ƙaho na farko da busa na biyu duk abin da yake cikin ƙasa na mutanen da suka mutu sai mun raya su kuma sai sun tashi wannan muna yi ne domin ku samu ku azantu kusan cewa Allah tabaraka ta'ala yana da iko wa tuminu sai ku yi imani wato Allah tabaraka ta'ala yana sanar da mu musamman waɗanda ba su yaddan an mutu za su tashi ba Allah tabaraka ta'ala ce kar ku manta ku lura ku gani da kyau ku ga yadda ƙasa take babu komai cikinta amma idan muka kwararo mata ruwa sai ka ga ciyayi sun fito idan kuka yi shuka abinda kuka shuka kuka binne a cikin ƙasa sai mu tsirar da shi sai ya tashi ya girma sai ya fidda ‘ya'ya sai ya zama kayan amfani gare ku yadda muke raya matacciyar ƙasa ɗin nan da tsiro wanda yake mai rai haka za mu raya ƙaburburan gawawwaki da suka mutu mu fidda mutanen da aka zuba a ciki su tashi mu gayyace su filin kiyama mu saka wa kowa da abin da ya aikata ‘yan aljanna mu shigar da su aljanna Allahumma ja'alna minhum ‘yan wuta kuma mu shigar da su wuta Allah ya kiyaye mu shine wa huwa allazi yursilu riyaha Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala makadaici shine wanda yake aiko da iska nushiran wadda za ta zama zagi tana kai labarin cewa ga ruwa nan zuwa bai ne dai rahmatihi a tsakanin gaban ramarsa shine lokacin zuban ruwan sama Allah tabaraka ta'ala yana aiko mana da iska da abin da yake cikin iskan na daga amfani ga mutane sannan kuma Allah ta'ala yana zubo mana da ruwa wanda shine masdari na arziki shi ruwan sama din kuma ruwan sama shine sababin rayuwar duk wani abu mai rai da yake taka cikin ƙasar Allah to a cikin wannan aya akwai shiryawa mai girma a bisa ganin girman ƙudurar Allah tabaraka wa ta'ala da ikonsa a bisa tashin waɗanda suka mutu bayan sun mutu an binne su a cikin kabarinsu saboda haka wannan aya tana kore musu da jayayya da ƙin yadda da cewa idan an mutu za a tashi idan muka yi tunani da kyau muka kalli yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke fidda tsiro rayayye daga ƙasa wadda take matacciya to za mu gane cewa lallai wanda yake da wannan iko zai iya tashin mutumin da ya mutu ya rididdige aka binne shi a kabari zai tashe shi ya tashi sabon mutum dal shine hatta iza aqallat sahaban siqalan sukunahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa wato Allah yana turo iska kafin a yi ruwa wannan iska ita za ta kawo mana labari domin iska ce ta rahama za ta kawo mana labari cewa fa ga ruwan sama nan yana nan yana zuwa na zo ne in gaya muku to da ta gaya mana shi kenan sai ya zamanto wannan iska ta ɗauki ciki wato idan ta ɗauki ciki shine sai ta haifi hadari hadarin nan shi kuma sai ya haifi ruwa ruwan nan shi Allah zai kwararo a cikin ƙasa wadda take matacciya wadda babu tsiro cikinta fa anzalna bihil ma'a sai kawai mu sauko da ruwa a cikinsa bilbaladi a wannan gari matacci fa akrijna bihi min kulli samarat to daga wannan ruwa da za mu zubo da shi a cikin wannan ƙasa wadda take matacciya shikenan sai mu fidda tsiro sai mu fidda dukkan dangogin tsire-tsire kayan marmari kayan abinci kazalika nukhrijul mauti to haka nan kuma muke fidda matattu wanda suka mutu min kuburihim daga cikin kaburburansu wato kafarai suna cewa man yuhyil izama wa hiya ramim wane ne wanda zai iya raya kasusuwa alhali bayan cewa sun zamanto diddigaggu a cikin kaburburansu a cikin ƙasa sai Allah tabaraka ta'ala ya ce qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda zai raya rididdigaggun ƙasusuwa a cikin ƙasa shine wanda ya ƙage su tun farkon fari wa huwa bi kulli khalqin alim shi ko Allah masani ne da dukkan abin da ya halitta kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke fidda tsiro daga ƙasa wadda take matacciya to haka nan yake fidda matacce daga cikin ƙasa la'allakum tazakkaruna domin ku samu ku azantu ku yi imani da cewa Allahn da yake fidda dawa da shinkafa da masara a cikin matacciyar ƙasa shi ne wanda zai fidda zaidu da amru daga cikin kaburburansu domin kuwa babu bambanci tsakanin rayuwar tsire-tsire da kuma rayuwar mutane da tsire-tsire da mutane dukkansu sun sunkuya wa ƙudurar Allah ne tabaraka wa ta'ala shi ne mai iko a bisa kowane abu shi ne wa huwa lazi yursulur riyaha nushiran Allah tabaraka ta'ala shine wanda yake aiko iska ta rika yin zagi a gaban hadari kamin hadari ya zuba iska ta kai wa mutane labari cewa ga hadari nan yana nan yana zuwa a wata riwaya kuma busharan baine da rahmatihi me kai bushara a tsakanin gaban rahamarsa wato ita iskan nan tana kai bushara kamun saukan hadari lalle hakika cewa shi Allah tabaraka ta'ala wanda ya kaɗaita da umarni da hani a cikin wato halittun sama da kuma halittun ƙasa a zahiri da baɗini filhissi wal ma'ana wanda shi ne mai halitta shi ne mai umarni huwallazi arsalar riyaha shi ne wanda yake aiko iska wato aryahu a wurin larabawa iskoki sun kai guda hudu kowace da amfaninta da ma'anarta shi sa suka yi musu suna gwargwadon ɓangaren da iskar ta taho shi ne zai ba ta suna in iskar daga gabas ta taho to ana kiranta asharkiya idan iskar daga yamma ne ana kiranta algarbiya idan iskar daga arewa ne ana kiranta ashimaliya idan kuma iskar daga kudu take ana kiranta aljunubiya an ambace su da wannan sunaye ne saboda sunayen ɓangarorin da suka fito kenan daga ɓangaren da suke bugawa to sunansu sunan ɓangaren idan daga gabas ne to sunan iskar iskar gabas in daga yamma ne iskar yamma in daga arewa ne iskar arewa in daga kudu ne iskar kudu daga cikin sunayen waɗannan iskoki akwai asaba akwai alkabul akwai addabur akwai annakba'u wato asaba ita take motsa hadari iskar da take motsa hadari ita yake kira asaba iskar da take tattara hadari wuri guda ita ake kira alkabul iskar da take kada shi ta rika zubo da shi kwaya-kwaya ita ake kira addabur iskar da take rarraba shi wuri wuri wuri wuri ita ake kira annakaba'u ila kuma duk wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci iska kwaya ɗaya arrihu to dan azaba ya ambace ta ila kuma malamai suka ce ya duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambace ta da lafazin jam'i arriyahu to iska ce ta rahama shi yasa a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana an ga ya durkusa akan gwiwoyinsa saboda iska mai guguwa ta taso hadari a lokacin tasowar iska sai aka ga annabi ya tsuguna akan gwiwa yana cewa Allahumma ja'alaha lana riyahan wa la taj'alha lana rihan Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika abinda annabi ke cewa Allah ga iska nan ta taso Allah ka sa ta zama iska ce ko iskoki ne na rahama Allahumma ja'allaha lana riyahan Allah ka sanya wannan iskoki su zama iska ne na rahama gare mu wala taj'alha rihan Allah karka sa ta zama iska ce ta azaba Allahumma la taqtulna bi ghadabika Allah karka kashe mu da fushinka karka halaka mu da azabarka ka warkar da zuciyoyinmu kamun mutuwa mu tashi bi kalbin salimin ranar alkiyama yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atalla bi kalbin salim to Allahu allazi huwa al-mudabbiru li umuril khalqi huwa allazi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatihi a wata ayar kuma wata sura zaka ja cewa wallahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahayna bihi larba ba'da mautiha kazalika nushur a cikin suratul rumi zaka ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa Allahu allazi yursilu riyaha wa tusiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral warqa yakharju min kilalihi a cikin suratul nur zaka ji yana cewa alam tara أن الله يزجي سحابا ثم يولف من السماء من جبال فيها من برد ويصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا بركي يزاوي الأبصير to Allah tabaraka wa ta'ala me waɗannan sifofi me irin wannan iko huwa allazi yursilu riyaha nushran bayna yaday rahmatihi shine wanda yake aiko iska ta rahama domin ta dinga bishara ko kuma ta zo ta dinga watsa labarai cewa ga ruwan sama nan yana nan yana zuwa kamun saukar ruwan sama din har idan wannan iska ta ɗauki ciki wato ita iska ta ɗauki cikin hadari hadari shi kuma ya ɗauki cikin ruwa ko kuma iskar tewa hadari barbara barbara kuma ya ɗauki cikin ruwa ruwa kuma ya sauko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zuba shi a cikin ƙasa wadda take matacciya wadda babu tsiro a cikinta to idan Allah ta'ala ya zubar da wannan ruwa a wannan ƙasa matacciya sai ya fidda kayan marmari kayan abinci wanda zai amfani 'yan adam su ci saboda su rayu to Allahn da yake wannan shi ne ke da ikon 'yan adam ɗin idan sun mutu an shuka su a cikin kaburburansu ya sake tsirar da su ya fidda su kazalika nukhrijul maute la'allakum tazakkarun yadda kaga muna fidda tsire-tsire a cikin ƙasa matacciya haka nan muke fidda mutane matattu daga cikin kaburburansu mu raya su muna yin haka ne don kusan muna da iko a bisa raya matacce domin babu bambanci da dawar da ta mutu aka binne ta muka raya ta ta fito da masarar da ta mutu muka raya ta aka zuba mata ruwa ta fito da mutumin da ya mutu shi ma aka binne shi muka zuba mai ruwa muka fito da shi fatuminu sai ku yi imani dama Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min anabin wa zar'in wa nakhilin sinwan wa ghairi sinwan tusqi bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi zalika laayatin liqaumin yaqilun wal baladu tayyibu والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya buga mana misali a cikin ayar da ta gabata a cikin raya ƙasa wadda take matacciya da ruwan sama sai ta fidda tsire-tsire da kayan amfanin gona to hakanan Allah ta'ala ke fidda mutane daga cikin kaburburansu bayan sun mutu wato fidda tsiro daga ƙasa misali ne na fidda gawa daga cikin kabarinta ta zama ta rayu kazalika nukhrijul maute kazalika nushur kazalika khuruj wa kazalika tukhrajun to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma a wannan aya sai yake buga mana misali cewa tsakanin mumini mai biyayya ga Allah da kuma kafiri mai saban Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana kamanta su yana buga misali da su kamar ƙasa ce mai kyau da kuma ƙasa mummuna idan za a yi shuka ƙasa mai kyau da kuma ƙasar gishiri ko ƙasar kanwa ba ɗaya ba ne wurin karɓar shuka hakanan alƙur'ani idan ya sakko ya samu zuciyar mumini ita ce ƙasa mai kyau ya zuba ruwan ayoyi to sai ka ga ta fidda tsiro na imani amma idan alkur'ani ya zuba a cikin ƙasar kanwa ko ƙasar gishiri ko marmara ita ce zuciyar kafiri kenan alkur'ani ya zubar ruwan saman ayoyi to za ta ce bata ma san ana yi ba in ko za ta fidda ɗin sai dai ta fidda ɗan kaɗan shine zuciyar munafiki kenan zuciyar kafiri ba za ta fidda komai ba zuciyar munafiki sai ta fidda ɗan tsiro ɗan kaɗan ko ciyayi kawai haka wannan misali Allah tabaraka wa ta'ala yana buga shi ne akan mumini da kafiri sai ya sanya mumini shine al'ardu ba alkhaira zuciyar kafiri ita ce al'ardul khabisa as-sabiha wato wannan zuciya ce mai tsarki zababbiya wannan zuciya ce wato mummuna ta gishiri ko kanwa ko marmara shi ne Allah tabaraka ta'ala ke faɗi wal baladu ɗayyibu ya kharju nabatuhu bi izin rabbih wallazi kabusa la ya kharju illa nakida kazalika nusarrifu layati liqaumin yashkurun sai Allah tabaraka ta'ala ya khatimar wannan aya da godiya wato godiya ta shukuru domin akwai godiya na hamdu akwai godiya na shukuru wato godiya na hamdu ana kiransa hamdul lugawi godiya na shukuru ana kiransa hamdul istilahi to sai Allah tabaraka taala sai ya khatima ya cika wannan aya da shukuru domin kuwa maudu'in ayar dama al-ihtida'u bil ilmi wal amal wal irshad kamar yadda ayar da ta gabata kafin wannan Allah ya cika ta ne da tazakkuri kazalika nukhrijul mauti la'allakum tazakkarun domin maudu'in ayar shine al'itibaru wal istidlal wannan kuma maudu'inta shine al'itida'u bil ilmi wal amri wal irshad to Allah tabaraka ta'ala ya ce wal baladu ɗayyibu kaga ƙasa wadda take mai tsarki al'azbu duk gari wanda yake mai ƙasa mai kyau ya kharju batuhu yana fidda tsiransa ne idan aka shuka masa hasanan ƙwaya mai kyau mai haske bi izinin rabbihi da izinin Ubangijinsa da mashi'arsa da kuma ƙudurarsa, haza masalul lil mumini, wannan shine misalin mumini. Yasma'ul mau'izata, mumini yana jin an masa wa'azi, fayan tafi sai ya amfana biha da wannan wa'azi da aka yi masa. Wallazi khabusa, amma kaga ƙasa wadda take wato mummunar ƙasa, marmara, ko kanwa, ko gishiri, wanda yake kabusa turabuhu ƙasarsa ta yi muni la ya karju na batuhu illa na kida baya fidda tsiransa wato sai da wahala sai ɗan kaɗan kuma kaɗan ɗin mara amfani kuma da wahala wahaza masalul kafiri wannan shine misalin mutumin da yake kafiri kazalika nusarrifu layati yadda ka ji ɗin nan haka nan muke bayyana ayoyinmu muke maimaita ta liƙaumin yashkurun ga mutanen da suke masu godiya ga ni'imar Allah tabaraka wa ta'ala wadda ya musu sai su gode su yi imani idza kanat suratu makiyya idan wannan sura ta kasance makiyya ce a maka aka saukar da ita to labudda an yari da fi halwa idu shadidu babu makawa dole ne alkawari na azaba narko mai tsanani ya zama yana zuwa a cikinta saboda halin mutanen makka wa zikiru ahwalul akhira da kuma yawan ambatan halayen ranar lahira wala budda babu makawa min qisasil anbiya'i a ba da labarai na annabawa da ya tafakkaru domin mutanen makka su yi tunani ƙaryata wannan da suke wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam anya za a kwashe lafiya domin a ba su labaran annabawa da irin ƙaryatawan da mabiyansu suka yi musu da abin da ya faru da mabiyan na azaba girgizar ƙasa ruwan duwatsu da kuma ruwan wuta da masifu dai da bala'o'i iri-iri wanda ya faru da al'ummatai waɗanda suka shuɗe kafin su. ya'lamuna wato su san annan lazina kazzabu bil anbiya'i cewa waɗannan da suke karetawa da annabawa halaku sun halaka fa ya'rifuna sai su san annahum cewa su ma quraisha wannan idza kazzabu hazan nabiyya idan suka yadda suka kareta wannan annabi fahum sai halikuna su ma da sannu za a halaka su za su halaka war rasulu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aidan kuma ya'lamu shi ma ya san annal anbiya qablahu cewa annabawa kafin shi kazzabuhum an ƙaryata su mutanensu sun ƙaryata su wa an karu alaihim mutanensu sun yi musun annabtarsu wa makaru bihim an shirya musu kaidi da makirci wa nasru lahum amma kuma taimakon Allah yana wurinsu innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul galibun shine Allah tabaraka wa ta'ala sai ya fara kissanta masa labarukan annabawa waɗanda suka shuɗe kafin shi ya ce laƙadar salna nuhan ila ƙaumihi.
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم bayan Allah tabaraka taala ya gaya mana ni'imarsa ta ijadi ya gaya masa ya gaya mana ni'imar da ya mana na imdadi kuma ya gaya mana cewa makomar kowane mutum zuwa ga Allah ne ranar da za a saka wa kowace rai abin da ta aikata to yanzu kuma sai ya biyo baya da ambatan labaran annabawa tare da al'ummatansu da yadda wato mutanensu kafarai da maguzawansu suke kawar da kai daga barin sauraron kiransu da suke yi zuwa ga Allah domin ya bayyana wa ma'aiki sallallahu sallama cewa juya baya da kafarai suke masa da maguzawa daga barin karɓan da'awarsa ta annabta da yake musu wato ba kansa aka fara ba wannan bane farko ba shi ba ne fari annabawa ma mabiyansu sun musu haka shi ne Allah ke gaya masa akwai mutane da yawa mutane da dama waɗanda wato a zamanin annabawan da suka shuɗe suka yi musunsu suka yi musu inkari waɗansu ma har dukansu ana yi waɗansu har kisa kamar annabawan banu isra'ila an kashe da dama kaga annabi zakariya kashe shi suka yi annabi yahaya kashe shi suka yi annabi isa sun bi shi za su kashe allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke shi zuwa gare shi suka zaci sun kashe shi amma Allah ce barrafa Allah ilai to haka nan sauran annabawa irin su annabi Nuhu sun sha dukan mabiyansu da sauran annaba annabi Ibrahim an ɗaukar sa an jefa shi cikin wuta annabi Musa Fir'auna ya bi shi zai halaka shi Allah ya halaka shi a cikin bahar Maliya to haka nan annabawa da dama to Allah tabaraka ta'ala yana gaya ma'aiki wannan kissoshi ne domin ya haƙurƙurtar da zuciyarsa zuwa ga abin da zai gaya masa na faɗakarwa cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya gaggautawa a cikin azabtar da kafirai masu ɓarna yana jinkirta musu ko a cikinsu akwai wanda za su tuba da Allah yana saurin gaggawar azabtar da kafiri da na Umar bai musulunta ba da an gama da shi tun farko da Abu Sufyan bai musulunta ba da an gama da shi tun farko da da yawa cikin manya-manyan sahabbai ba su kai ga musulunci ba da an gama da su tun farko to to Allah baya gaggawa wani zai yi cuta zai yi cuta daga baya sai ya nadama sai ya musulunta wani kuma ɗansa ne zai musulunta sai dai Allah yana jirkinta musu zuwa wani lokaci kamun ya kama su domin kuwa kyakkyawan ƙarshe shine muradi to kuma Allah ya riga ya faɗa wal aqibatu lil muttaqina to saboda haka shi waɗannan kissoshi na annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala ke kawo mana ba wai kafirai kawai ake magana ba Allah tabaraka wa ta'ala yana magana da su annabawan misali Allah yana magana ne da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ga masa kaji kaji annabi Nuhu fa kaga abin da aka yi masa kaji kaji annabi Hudu fa kaga abin da aka yi masa kaji kaji annabi Salihu fa kaga abin da aka yi masa kaji kaji annabi Ludu fa kaga abin da aka yi masa kaji kaji annabi Musa fa kaga abin da aka yi masa kaji kaji annabi Isa fa shi ma kaji abin da aka yi masa to da wannan sai zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta samu natsuwa dama ya gaya masa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka duk lokacin da kaga muna labarta maka labarukan annabawa muna gaya maka ne domin zuciyarka ta samu natsuwa in an zage ka ka sani an zage su kafin kai in an cuce ka ka sani an cuce su kafin kai idan an kore ka ka sani an kore su kafin kai in an kashe maka masoyi ko an kashe maka mabiyi to ka sani an kashe musu kafin kai shi ne za ka ji Allah yana faɗi laƙar kana fi ƙisasihim ibratun li'ulil absar to Allah tabaraka ta'ala yana magana a cikin wannan ƙisoshi kowa yana da rabo me inkari yana da rabo ciki ya sani kafin yin inkari ga wani can ya fara yi kafin shi ga ƙarshen wancan ɗin shi kuma annabin da ake wa inkarin ko wani wali da ake wa inkari shi ma ya sani ba shi fa aka fara yi wa inkari ba ba shi aka fara zagi ba ba shi aka fara cuta ba waɗanda suka shuɗe kafin shi an zage su an cutar da su shi ne amfanin kawo kissa ana jifan tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya shi mai kiran bayi zuwa ga Allah yana da rabo a ciki waɗanda suka ji kiran suka ƙi amsawa su ma suna da rabo a ciki to shi ne Allah tabaraka ta'ala ya fara da kawo kissar annabi Nuhu alaihi salam domin ko shi ne farkon manzo wanda Allah ya fara aikowa a cikin wannan duniya. Allah ya aiko shi zuwa ga maguzawan mabiya, maguzawan al'ummarsa masu bautar dodo, waɗanda suna da gumaka da yawa. Akwai wuddu, akwai suwa'u, akwai nasiru, wanda suke cewa wala tazarunna wuddan wala suwa'a, wala ya gusa wai uka wa nasara suna da gumaka da dama da suke bauta musu. Kuma sun ɗauki zamani mai tsawo suna wannan shi ma annabi Nuhu salam ya ɗauki zamani mai tsawo yana kiransu zuwa gabarin bautar gumaka su komo su bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala har an ce ya shekara ɗari tara da hamsin kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gazgata domin ya faɗa a cikin alkur'ani wa laqad arsalna nuha ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa na aman Allah tabaraka wa ta'ala ce wallahi lalle hakika mun aiko annabi Nuhu zuwa ga mutanensa sai da ya zauna cikinsu yana wa'azi wato shekara dubu hamsin ne babu yana kiransu ya zuwa ga biyayya ga Allah da bauta gare shi wato annabi Nuhu alaihissalam shi ne farkon wanda ya fara shan wahala a wurin kiran bayi zuwa ga Allah ya shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi shi ne Allah tabaraka ta ke gaya mana a nan laƙadar salna nuhan ila ƙaumihi Allah tabaraka ta'ala ce lallai wallahi haƙiƙa mun aiko annabi Nuhu shi annabi Nuhu sunan babansa Lamiku Lamiku kuma dan mutawashilaku shi ko mutawashilaku dan Idrisu an aiko annabi Nuhu bayan annabi Idrisu yana da shekara arba'in da biyar aka aiko shi shekarunsa gaba ɗaya dubu ɗaya da ɗari uku shekarun rayuwar annabi Nuhu baki ɗaya dubu ɗaya da ɗari uku to Allah tabaraka wataala ya ce wallahi lalle hakika mu ne muka aiko shi zuwa ga mutanensa faqala ya qaumi sai ce ya ku mutane na ubudullah ku bauta wa Allah shi kadai malakum min ilahin gairuhu domin ko ba ku da wani abun bauta wanda i cancanci ku bauta masa sai shi shi kadai ba rana ko wata ko taurari ba ba itatuwa ko duwatsu ko ruwa ba a'a Allah shi kadai ne ya cancanci bauta dan shi ne ya halicce ku sauran abubuwa kuwa ya halitta muku ne don su hidimta muku hazihi kalimatuhum wannan ita ce irin kalmar manzannin Allah jami'an baki ɗaya in sun zo kiran mabiya suna ce musu ya qaumi udullaha ma lakum min ilahin gairuhu wannan shine kiransu fali haza saboda haka man kazzaba bi wahidin minhum wanda ya karyata ɗaya daga cikin manzannin Allah fagar kazzaba bil jami'i hakika ya karyata su baki ɗaya saboda manufarsu ɗaya ce abin da suke kira a kai abu ɗaya ne ya ce da su inni a kafu alaikum ni ɗin nan lallai wallahi ina ji muku tsoro idan ba ku yi imani da Allah ba idan ba ku kaɗaita Allah ba in abattum gairahu in kuka bauta wani ba shi ba wallahi ina ji muku tsoron azaba yaumin azim azaba a rana mai girma wato shine yawmul qiyamati ranar alkiyama ko kuma ranar saukan ruwan dufana قال الملأ من قومه قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال الملأ من قومه إنا لنريك في ضلال مبين واتو أقوى زامن داما أبايا الله قامنا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها wato a kowace ƙasa a kowane gari idan Allah tabaraka ta'ala ya aiko annabi ko manzo ya aiko manzo ko ya ta da wani wali to manyan 'yan ta'addan garin ko manyan 'yan ta'addan ƙasan sai Allah ya sa su ne manyan ƙasan su ne sarakuna ko su ne attajirai ko kuma su ne masu faɗa aji to su ne za su zamanto masu shirya wa wannan annabi kaidi da makirci to shine shi ma annabi nuhu bayan ya kira bayi ya kira al'umma zuwa ga biyayya ga Allah da bauta gare shi, yana gaya musu malakun min ilahin gairuhu, inni a kafa alaikum azaba yau min azim, ƙalal mala'u sai manyan ƙasa, manyan gari al'ashraf, shugabanni min ƙaumi daga cikin jama'arsa, sai suka ce, Kai Nuhu, Nuhu, yanzu ka dubi tsabar idan muka ce mana Allah ya aiko ka, yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko Nuhu sai kai, kai Nuhu, inna lanaraka fi dalalin mubin. mu fa muna ganin ka kana cikin batawa da take bayyananniya ai batawa da take bayyinin bayyananniya to kaga irin wannan kalma idan ba manyan gari ba wa zai iya faɗin wannan ƙaramin mutum dai in ba zugo shi akai ba yana da wuya ya game daraja kamar annabi nuhu ya gaya masa wannan magana a idansa to amma manyan gari sarakuna ko shugabanni ko attajirai ko masu faɗa aji su ne za su iya gaya masa wannan sai su faɗa a gaban talakawa a gaban ƙanana domin gobe in ba sa nan ƙananan su dinga maimaitawa ce kai nuhu mu za ka zo ka gaya wa cewa Allah ya aiko ka kai mu fa kar ka ɗauka ma muna ganin ka wani cikakken mutum mu ganin ka muke ma wato kana cikin ɓatawa da take bayyananniya shi kuma annabi nuhu alaihi salam da yake annabi ne manzo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala bai fushi ba domin idan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka kira bayi zuwa gare shi to ranka ba zai ringa ɓaci a kan lamarinsu ba sai dai idan kai ne ka sa kanka to shine za a dinga musu da kai ta jayayya a kan wani al'amari amma in dai Allah ne sa ka za ka isar da saƙon Allah ne sai ka bar Allah da bayinsa ka bar bayi da Allahnsu kai dai ka isar da saƙonsa kawai to sai annabi Nuhu cikin natsuwa alaihi salam sai ya ce wa jama'arsa wallahi ni ba batacce bane ne wallahi kun ganni Allah ne ya aiko ni da manzanci zuwa gare ku shine ƙara ya ƙaumi laisa bi dalalatu قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين sai annabi nuhu alaihi salam ya ce wa jama'a sai ya kaumi ya ku jama'a ta laisa bi dalalatu wallahi babu bata kowace iri tare da ni dan bata kala kala ne akwai batar da batacce ya san shi batacce ne mutane ma sun san batacce ne akwai batan da me shi bai san ya bata ba amma mutane sun san ya bata akwai batan da me shi ya san ya bata amma jama'a ba san ya bata ba sai ya ce to gaba ɗaya ba sa tare da ni kowace irin bata cikin ukun nan laisa bi ba ta tare da ni abdalalatu hiya ammu min abdalali abdalalatu ta fi gamewa daga dalalu wato dalalu batakai batacce ne abdalalatu kuma dukkan nau'o'in bata din annabi nuhu ya kore su gabarinsa saboda haka fa nafiha kaga kore abdalalatu gabarinsa ablagu min nafihi ya fi isa matuƙa daga kore dalalu daga kansa shi yasa ce laisa bi dalalatun su sun ce inna lanare ka fi dalalin mubiyin shi kuma sai ce laisa bi dalalatun sai ya kore dukkan nau'o'in bata gabarinsa ya ce walakin ni sai dai ku sani cewa ni ɗan uwanku nuhu rasulun ma'aiki ne min rabbil alamin daga ubangijin talikai shi ya aiko ni in gaya muku ku kaɗaita shi ku bauta masa ku bi shi uballigu kuma risalatin rabbi أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون annabi Nuhu alaihissalam ya ce ku sani cewa ni manzo ne daga Ubangijin talikai ya aiko ni domin in isar muku da manzanci in isar muku da manzanci saƙonni daga Ubangijinku Ubangijina shi ne ya aiko ni in isar muku da saƙonni daga wurinsa wa'an sahu lakum wato ba wai ina zo bane kawai don in muku wa'azi ni uridul khaira lakum ina nufin ku ne da alkhairi ina so in muku nasiha abin da nake so wa kaina shi nake so in gani a cikinku abin da nake kin ya same ni shi nake kin ya same ku wa alamu domin kun sani cewa ni dinnan ni ne mafi sani min Allah daga Allah ma la ta'lamuna na san abin da baku san shi ba kuma kuma kun san haka awa ajibtum أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون
awa ajibtum an ja'akum zikirun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun annabi nuhu alayhi salatu wassalam yace awa ajibtum yanzu aka zabtum sai ku karyata ni wa ajibtum kuma ku dinga mamakin dan Allah ya aiko ni an ja'akum zikirun domin tunatarwa mau'izatun wa'azantarwa ta zo muku min rabbikum daga wurin ubangijinku ala lisani rajulin a bisa kan harshen wani mutum minkum daga cikinku daga irin jinsinku liyun zirakum domin ya faɗakar da ku ya muku wa'azi wa littattaqullaha kuma domin ku ji tsoron Allah wa la'allakum turhamuna ko Allah tabaraka ta'ala ya ji kanku da tsoronsa da kuke ji yanzu menene abun mamaki a wannan menene hanyar ƙaryata ni saboda na zama ɗan uwanku kun san mahaifina kun san babata kun san dangina kun san asalina wannan shine zai sa ku ƙaryata ni har ku dinga mamaki dan Allah ta'ala ya aiko ni daga cikinku a'a wannan ba abun mamaki bane ku sani cewa na zo muku da saƙo daga ubangijinku domin in faɗakar da ku faɗakarwan shine ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine zai sa Allah ta'ala ya ji kanku ya ba ku duk abin da kuke nema a duniya da lahira fakazzabuhu فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين fakazzabuhu fa'anjainahu wallazina ma'ahu fil fuluk wa agraqana allazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin fakazzabuhu shikenan sai ko suka karyata shi domin dama ai hassada ce yaya mutum dan uwanmu danginmu ga gidanmu ga gidansu da iyayenmu da iyayensu abokai ne ko dangi ne ko yan uwa yaya mutum mun san shi mu ma ya san mu Allah ya rasa wanda zai aiko sai shi irin wannan ne ba wai wani abu ne fa kazzabu sai kawai suka kareta shi fa anjaynahu mu kuma sai muka kubutar da shi inji Allah tabaraka wa ta'ala wallazina ma'ahu tare da waɗanda suka yi imani tare da shi min algaraki daga dilmiya a cikin ruwan dufana filfurki muka shigar da su cikin kwami wa agarqan allazina kazzabu bi ayatina sai muka dilmiyar da waɗannan da suka karyata da ayoyinmu bi dufanu a cikin ruwan dufana innahum cewa su jama'ar annabi Nuhu, kafiran annabi Nuhu, kanu ƙauman amin sun kasance jama'a ne waɗanda suke makafi, da suna gani da sun gane cewa annabi Nuhu manzo ne daga wurinmu, fa inna hala ta amal afsar walakin ta amal kulubun latifi sudur. Awolul anbiya farkon annabawa, makasafihim alfa sanatin illa hamsin aman. Annabi Nuhu shi ne farkon annabawa manzanni da suka zo da saƙo. Ya zauna a cikin jama'ansa al'umman shi shekara dubu ba hamsin, wato ɗari tara da hamsin, yad'uhum yana kiransu ilal haƙƙi ya zuwa ga gaskiya bautan Allah, faramahu bid dalalit sai suka jefe shi da ɓata, ka gani wai ɓatattu ne za su jefi shiryayye. Adatul kuffari, Shehu radiyallahu ta'ala na wardahu annabi amin, ya ce al'adan kafirai, ya ake sunar ƙadiyya, suna akkasa yadda abu yake, idan suka ga fari su ce baƙi, idan suka ga mai kyau su ce mummuna, in suka ga shiryayye su ce ɓatacce, in sun ga ɓatacce su ce shiryayye. hanyar aljanna su ce hanyar wuta hanyar wuta su ce aljanna su juya wa Allah baya su fuskanci gunki kuma wannan shine aikin wanda suke batattu a kullum shi mutumin da yake batacce ko kuma kafiri gani yake ma'abota gaskiya su ne makaryata ma'abota karya su ne masu gaskiya ma'abota shirya su ne batattu ma'abota bata su ne shiryayyu masu ilimi su ne jahilai, jahilai su ne malamai, haka yake a koda yaushe. Dallu su kafare sun ɓace, hatta an alhadi almurshida ya sifu na hubib dalalati, har ta kai cewa jagora, shiryayye, mai shiryar da bayi zuwa ga Allah suna sifanta shi da ɓata, li'annahum yarawna alfasada salahan wa salaha fasadan, domin suna ganin ɓarna ita ce gyara, gyara ita ce ɓarna. A nan ne za ka ji Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala a diwani yana cewa kafani kafani ma baqitu fala ara fasadan salahan bal udimu kifahi fa inna falaha alalamin bi kafwi man qad zaliman walahu kull falahi bihi qad alat arbul basidati ba'dama uzillu wadimu ta kulli janahi to ko da yaushe kafiri ganin annabi yake batacce munkiri ganin wali yake batacce, batattu kuma sai su rika ganin su shiryayyu. Allah ka sa mu ga gaskiya ita ce gaskiya mu bi ta, Allah ka sa mu ga bata ita ce bata mu guje ta, Allah ka sa ma'abuta gaskiya su zama su ne masu gaskiya a wurinmu mu bi su, Allah ka sa ma'abuta bata da ƙarya su zama batattu ne makaryata ne a wurinmu kada mu bi su. Albarkan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a halakahumullah mutanen annabi nuhu Allah ya halakar da su a cikin ruwan dufana satati qissatuhum shehu yace da sannu kissarsu za ta zo nan gaba za mu yi muku bayani daki daki dalla dalla wato annabi nuhu alayhi salam ya sha wahalar mabiya matukar wahala an sha dukansa a sumar da shi ba irin wulakanci da bai gani ba babu irin tozarci da bai gani ba kuma abin takaici ɗin shi ne wato idan aka ɗibi shekaru yana wa'azi yana wa'azi yana wa'azi waɗanda yawa wa'azi in suka tsufa suka tsufa za su mutu sai su kira 'ya'yansu da jikoki da mabiyansu sai su ce karku yadda ku bi shi karku yadda ku kyale bautar gumakanku to haka ake ta yi wasu su mutu wasu su zo wasu su mutu wasu su zo suka ƙi su bi shi wannan bayanin duka ya zo a cikin suratu hud alaihi salam Allah ya kawo kisar daki-daki dalla-dalla cewa annabi Nuhu salam duk wannan shekarun da ya ɗiba na wa'azi shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi abu Allah amma gaba ɗaya waɗanda suka bi shi ‘yan tsiraru ne ƙila ma a wata riwayar an ce mutum goma sha uku ne mutum goma sha uku da shi annabi Nuhu salam da ‘ya'yansa guda uku Sam da Ham da Yafis. da kuma matansu sai kuma mutum shida daga cikin waɗanda suka yi imani da shi shi yasa za ka ji Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa ma amana ma'ahu illa qalil wa ma amana ma'ahu illa qalil wato mutanen annabi nuhu ba su imani da shi ba sai yan kaɗan to da ya ga dai abin ya ki ci ya ki karewa sai ya daga hannu sai ya addu'a fada'a rabbahu anni magalubun fantasir har inda yake faɗi ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أرزوا قرشي wato abin da ya faru su mutanen annabi Nuhu, salam maguzawa ne, suna bautar gumaka, kuma duk wani mai bautar gunki burinsa shine ɗansa ya gaje shi, har ma suna faɗa suna ga ‘ya'yansu da mabiyansu, wa ƙalu la ta zarunna alihata kuma la ta zarunna wuddan wala suwa'a, wala ya gusa, wa ya uka, wa nasara wa ƙadaballu kasira, banda waɗannan gumakan. wato gunki mai suna wuddu da gunki mai suna suwa'u da gunki mai suna yagusu da gunki mai suna ya'uku da nasaru akwai waɗansu kuma taurari shi ne ji sun ce wala tazarunna alihatakum waɗannan taurari ne dalili kuwa suna bautar taurari ne to taurari suna bayyana da daddare da rana kuma sai su ɓace To idan suka bauta wa taurari da daddare da rana sai su bauta wa dodanni gumaka, wai da sunan su waɗannan gumaka su ne su zuwa ga taurari ɗin. To annabi Nuhu salam ya zauna zamani mai tsawo yana kiran waɗannan mutane zuwa ga ibadar Allah ta'ala, amma ba su ji ba. Shi ne za ka ji Allah tabaraka ta'ala yana faɗi, wala kadar salna Nuhu ila qaumi fa labisa fihim alfa sanatin illa 50 aman. Allah ta'ala ya aiko annabi Nuhu salam zuwa ga al'ummarsa ko jama'arsa sai da shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi, amma kaɗan ne suka yi imani daga cikinsu, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi fama amana ma'ahu illa ƙalil, yana ce musu inni lakum nazirun mubin, an ubudullah wa taquhu wa ati'un, yaghfir lakum min zunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamman inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. yana gaya musu cewa su kaɗaita Allah tabaraka ta'ala amma manyan gari manyan ƙasa sarakuna shugabanni masu faɗa aji waɗanda suka kafirce daga cikin jama'ar annabi nuhu sai suna gaya masa ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka taba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadl bal nazunnukum kazibin suna gaya masa maganganun banza wani lokaci ma su ce inna lanaraka fi dalalin mubin shi kuma yana laisa bi dalalatun walakin ni rasulun min rabbil alamin uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu min allahi ma la ta'lamun aw ajibtum an ja'akum zikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu la'allakum turhamun haka aka dinga yi har sai da suka kure shi suka kai shi bakin makogoro har yi musu mugunyar addu'a ta saukar ruwan dufana shine zaka je na cewa رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن من المؤمنين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يدلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا تو النبي نوح yana ta roƙon Ubangijinsa a kan halin da yake ciki, har Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wahayi, Allah ya ce masa innahu lan yumina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaf'alun واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنع الفلك وكلما مر عليه ملو من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يكزيه ويهل عليه عذاب مقيم to haka annabi Nuhu alayhi salam yayi ta kokari sai da ya kera kwale-kwale wato jirgin ruwa da shi da mataimakansa har lokaci yayi lokacin saukar ruwan dufana shine ubangiji ke faɗi hatta iza ja amruna wa faratan nuru qulna hamil fiha min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa manaman wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursiha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal to haka dai al'amarin annabi nuhu alayhi salam har a cikin suratul qamari irin addu'ar da ya Allah yana gaya mana fada a rabbahu anni magalubun fantasir fa fatana abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir to alhamdulillah mun gode Allah shi wannan jirgi na annabi Nuhu da Allah ke faɗi tajri bi ayunina to ita ce shari'ar annabi Muhammadu yanzu a hannunmu shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa jirgin annabi Nuhu ne duk wanda ya hau ya tsira saboda haka duk mutumin da ya hau tekun hakika ya bauɗewa shari'a to kumfan nan mai tunkuɗe jirgi za ta tar gabansa zai zama daga cikin dilmiyayyu shine wahala bainahum almawju fa kana min almughraqina kenan to duk mutumin da ya saba wa shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda wani al'amari daban to lallai zai zama daga cikin dilmiyayyu sai ya zama a cikin tekun zindiƙanci da kafirci amma duk mutumin da ya riko da shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama to zai zama daga cikin kubutattu wanda suka rabauta Allah ka sa mu kalli shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin jirgin annabi Nuhu sunnarsa a matsayin jirgin annabi Nuhu domin mu hau tudun mun tsira ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له وقل ولا ند أنت القياس لكل خائف وجل يا بر يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنصاري أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين